والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة عشرين لذي غوة بيار shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan biyu biyar ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba a manta ba mun tsaya darasi na ɗari da tamanin da takwas za mu tashi darasi na ɗari da tamanin da tara a wannan littafi mai albarka al-lu'lu wal marjan fi mattafaqa alayhi shaytan inda muke cikin kitabul imara littafin da yake magana akan jagoran ko shugabanci a babu babu ma mubayatul imam babu da yake magana akan an so wato a yi mubaya a ga liman limamin farko to za mu tashi hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyu da sha uku mun tsaya hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyu da sha biyu tashi na ɗari uku da casa'in malaiki باب استحباب مبايعة الإمام الجيد عند إرادة الكتاب باب الإنك مغنى أكام أنسو أيوة شغبار الجنة مبايعة شغبار الجنة أمسى مبايعة عند إرادة الكتاب لوكة الدعاء نكون ينين وبيان بيعة الرضوان da bayanin bai ato ridwan mubaya da aka yi ta yardan nan ta aka shagara karkashin bishiya sura da muka gama a suratul fathi sai ce na'am hadisi na farko an hajjaj bin abdullahi radiyallahu anhu ma an karbo daga jabir da abdullahi Allah ya kara musu yarda قال يتي قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce da mu ranar da aka yi hudaybiya ya ce da mu antum khairu ahli al-ardh ku ne mafiya alkhairi a ban kasa annabi ya kalle su su dubu ɗaya ɗari hudu kun ga irin maganar mu ta ranar lahadi cewa taɓa sahabbai yana nuna mutum tun a duniya ya tashi kuma annabi ya kalli almajiran da yake su ne mafiya alkhairi a ban kasa ai malami ko malami da yi kware ina yawan ba da wannan misali za ka ga akwai a cikin ɗaliban da wanda yana alfahari ina alfahari da shi yace wani ai wani da wani da wani ina alfahari da shi to dan adam a ga doran kasa yana da mutanen da zai alfahari kuma annabi ya rasa abu zai yi wa wani a cikin malaman wani bai din ma da rada to ya sami cikin kirki wani malama ya sami larura ya fita koda ana ka koyo a kai da ya liki to sai muka haɗu da wasu yan ajin muka ji da yamma da la'asar bayan mun zalla muka duba ne saboda murna da ya gan mutum yake hawaye sai na zuwa zama da ai baki muka zo biya ai baki muke biya yace shi yana alfahari wato da irin wasu maganganu ya faɗa waɗanda wato za su baka sha'awa to dan adam ma yana da mutanen da zai kalla yake yana alfahari da su muna tuno ina mun fito nake ga wasu daga ciki nake dabi'an mala Ahmad ba ya so ga kaza mutumin banza kullun shi so yake kaza mutumin ki in yan kai ba dai ba wani ran na ga wani mallam nake ya taba ranka shi na ya rike kunne na yana ta juyawa ta juyawa haka shi dawa ta kansa kenan kawai burinsa ka zama mutumin titi sai wani lura ma'aikacin banki ne da yanzu yana gidan katiba sai yake ni kuma shi ya raɗa min sarkin labarai yace kai ba ma sarkin labarai ba liman za ka zama yace malam banki uku na zauna ba bankin da na je ba la ba ni ne liman ba yace kuma wannan kalmar kafa ita take dina sai suna wa malam sai malam yake cewa me kai ma abin da ka yana da tuki sai ce eh kakana limami ne yake kaji magana to abin da nake so in kawo nan shine yadda za ka yi kokari ka zama mutumin ki yadda za ka shi za ku ji Allah madaukakin sarki yana faɗa a Qur'ani yace man amila salihan falinafsi wa man ata'a fa alaiha in ka zama mutumin kirki kanka kaiwa kanka kaiwa kai za a zo a rika yaba kuma za ka ji daɗin rayuwarka ba mai tsangwamarka sai dai ya tsika da hasala kawai amma ba wai dan kai mutumin banza bane ba da haka ba wani ba Allah ya dauke ni satin da yake abin da fara hawa mace sai ya dauke ni daga um satin da yake daga dan abun ne zuwa daga dawo gidan makama zuwa azma ya ta kai ya gata yayi ajir a wata makaranta yake ce ni je nayi lakka muna tafiyar sai yake ce mun kawai sai wani ya tsaye da shi cikin da abun da bayan an gama gaisa da shi yake mana kaga wannan ana wannan ne da yanzu yana tuka da kai to kaga wannan da muka kai ta yake da za muka shawo ne Allah sai yake mu da taba arab yake wallahi wuri an ki kana 23 malam baya an san wuri ne ne kake yin wallahi wallahi kawai sai yake mu ne kawai gyara zama yake mu amma yanzu ana ran ba ne shi ake a unguwarsu da su su ne masu tafi wallahi ajin saboda haka sai ce mun malam duk abin da mutum zai yi ko ko zai yi iskanci to yayi karatu yace ka ga wani abu wata rana sai ga ya mun yace duk inda kuma a shekarun nan yace duk inda dan dogare yake zuwa da ni ake zuwa har kasan da kun bari yake wurin to ta ce ba mu wace da jaridin min ali yake yake mun tare da shi muke da ba mu ake yake kulli kulli yake amma ina jin wannan wuri a lokacin yake da ido na wajen ashirin yake akai akai kawai na dole makaranta yake mu wata rana muna bola yake mun bola yake muna ga wuri wani mutum ya zo wucewa yake har yau ba na mun kai da ya zo wucewa yake kai ko ba ku zuwa makaranta wanda shi jajinci ne kuke yi a nan duk wannan rashin ilimi ne ya kawo wannan jajinci sai yake wallahi kariya ne in ji shi yake ga yake ko ba je karkace ya zauna ya rika karatu yake mutumin nan kawai sai bace da kuka yake yanzu kai kai wannan karatu da zo wannan gurin yake to amma ina ga yamma za ka dena insha Allah duk da kake wannan za ka dena Allah ya sauke Allah ya sauke yake tafiyarsa yake wallahi har yanzu yana tuno mutum har yanzu ki saboda haka ni yadda za a yi kokari ka zama mutum ne kullum magana da muke yi annabi ya kowa kirki a duniya to almajiransa sun fi kowa kirki ba za mu yadda kace almajiransa ba su kirki mu muna zuwa yanzu su ruwa da kalaman mu da kallon mu ki albahari da mu kuma a ce annabi bai da wanda zai albahari da su ne ba wallahi ba zai yi ba su dubu da yadda ne wurin nan gari suna gaya ba gaba ɗaya ya kalle shi yace antum khairu ahli al-ardi duk mutanen da suke wannan rafi kowa haka annabi ya kuma su dubu ɗaya ɗari hudu ne sai ce wa kunna alfan wa arba'u bi'a kulli yake mu dubu ɗaya ɗari hudu ne walau kuntu usiru al-yawma jabir da abdullahi yace da ina gani yau dan lokacin ya maka yace da yau ina gani la raitukum makana shajara yace wallahi da zan nuna muku gurin bishiyar yace to amma ba na gani ni na san gurin yace to amma ba na gani amma ka ga mata bin al-aqwa shi da suke ganin a lokacin sun ce gurin ya bace to wannan shi ne shi ne inda Allah yake da qadir radiyallahu anil mu'minina in yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa alima ma fi qulubihim wa lam ai shi qur'ani dai ba ta dabburi ba za ka tsantanan sa ba ke fa alima ma fi qulubihim Allah ya san alima babin da dan ba su fi ba bi ne babin da Allah al-sanki an gama ya sani ba wuce sani ba duk abin da yake zukatan su Allah ya sani hadisi na gabanin musayyib bin Hazm kunji musayyib din nan shine gaban sai ibn musayyib kun ga hajin damuwa kenan bakin ciki shi kakan shine wanda annabi ya tanya wa suna yace ya sunan kai ce suna na hausa ne da ya tanya wa ya ji sunan da baban ke sa masa hujin kuma damuwa da bakin ki kun san sunan sai da yi sai da wani mutum yake wallahi sai da abin ya tasiri a dangin yake ba ma samun abin sai mun gama wajen bakar wahala saboda albala'u muwakkal bil mantiq suna kuma yana da wato tasiri ga mutum yana da tasiri to shi wannan um hujjan din sai al-musayyib bin bin rubin babban sahabi ne yana cikin wanda ke bai aka yi zuwan nan yana cikin sannan kuma um ya kai a wannan lokacin shi ya yana cikin wanda yake cewa yanzu duk da yana da aka yi mubaya amma shi yanzu wani ke gane inda bishiyar bishiyar da aka yi mubaya a cikin duk da yana gani to shi ne yake cewa kala la kadara aiki shajara hakika na ga wannan bishiyar sun ba ta yi wa ba'adu sannan na koma daga baya wala ma arifa na kasa gane gurin shi da mun yi zo yace ya san gurin duki a tobe ta yace da ya san gurin amma da bai san gurin ba ko ka ga wannan hadisi yana bayani akan falalar Sa'id bin Musayyib bin Rukn ba ya san Sa'id sirkin Abu Huraira shi Sa'id sirkin Abu Huraira sannan hadisin ya nuna cewa gurin da biya kuya in ka zo yanzu kace ka gani a tarihance za za a ce kai kurubin dalili an kalama ta dinin akwa an karbo daga kalama dan akwa mun yi bayanin sa a baya an yaji da dinin abi ubayd an karbo daga yaji dan abi ubayd al-madani yana cikin ragowar tabi'ai wanda suka rage amintattun mutane yayi ruwaya daga gurin asali bawa ne na sana wata bin abu a sai yan dai maulal asfan shi kuma maulal a'la ya yi ruwaya daga umairu maula abin laham sannan wasu sun yi ruwaya shi ma almajiransa akwai hasin bin isma'il da ya hayal kasan babban malamin hadisin nan da amma bin mas'ada duk ɗalibansa ne da abu asim annabi da kuma Makiyu bin Ibrahim da sauran ɗalibai da yawa da ya karantar. Sannan hadisan da suna cikin hadisai manya a cikin Bukhari da ake kawo. Ya daga shekara ta arba'in da bakwai, an dari da arba'in da bakwai bayan hijira, shi wannan bawan Allah. Ƙali ya ce, Kunci da salamata bin al'afuwa, na ce wa salamata ɗan afuwa على أي شيء بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أكمل kuka wa annabi kira da aminci Allah tabbata a gare shi mubaya'a ranar da aka yi yakin Hudaybiya ko sulhul hudaybiya qala yake alal maut yace mun ban mubaya ne akan mutuwa cewa kowa yadda zai kowa da yazo ya dora hannunsa cewa ko abu ko ai rai shine alal maut eh ba gudu ba ja da baya eh shine alal maut ai Allah ya firu walau ma su ba gudu ko da ba abu ba ta akai a mutum ba amma dai ko da a mutum ba za a biya ba eh to shine na farko a cikin yana bayani akan falala babban sahabin nan sana mata dinin akwa domin an gaya bayan a cikin wannan cikin mubaya na biyu jihadin sahabbai wajen ɗaukar kalmar Allah mun ji wannan hadisi na gaba na Abdullah bin Zaid qala an karbo daga Abdullah dan Zaid yace lamma kana zaman al-hawra lokacin da hawra ta faru yanzu ne wannan hawra da za ka ga masu kana tafira suna ta bayani lokacin jagorancin Yazid bin Muawiya ne kun san bayan mahaifinsa Muawiya ya zama haliba ya mai bayan muawiya bin abi rabi sufyan yawa to a zamanin sa zamanin muawiya wato ibn abi sufyan akwai wani abu da ya faru wata waqi'a da ta faru da ake kiran da hadisatul hara abin da ya faru shine dalili akwai abdullahi bin hanzala an ga hanzala ai ko da tilul malaika wanda malaiku ne suke mai wankan wankan gawa to yana da sunansa Abdullahi saboda haka da shi da wasu sun taho a matsayin ayari suka taho Madina suna zuwa Madina sai suka je gurin Yazidi bayan sun yi man mubaya suna karkashin sa kawai sai suke ganin abubuwa tunda ba ta haji bane ta haji ne kuma yana da abubuwa na wuce gona da iri duk da kawai na abubuwan da wasu gamsu da shi ba kawai sai suka koma madina suka yi suka zare hannunsu daga karkashinsa sai suka koma karkashin abdullahi bin zubair da wasu za a lokacin ayi rugun kamun da yawa shi nan shi kuma yana madina shi abdullahi ibn zubair da yawa mutane abdullahi wasu kuma suka tsaya kamar salamatu bin al-aqwa su sai suka tsaya a gefe ba su kuma da kowa baya ba idan suka zo karkashin yazidi bin muawiya suka ga yana ta kataka a mulkin sa kawai sai suka koma karkashin abdullahi ibn zubair to shi kuma da ya ga wannan sai ya tura musu da wani komanda daga cikin komandoji shine wanda ake kira wanda ya karanta tarihin su sai zai ji sunansa yana ta yawo muslim bin uqba sai tura shi da ya tura shi sun aka ce an tura komanda da ƴan tawagar da ba suna zuwa su afka wa mutanen Madina saboda wayannan sun zo sun koma to an yi yaki ne karfin gaske da a lokacin gaskiya an yi barna domin ba shiri suka afka mu dan sai aka yi alal aqalli malaman tarihi suka ce an zubar da mutane sun kai mutum dubu ɗari bakwai haka akwai an an yi tabargaza tsakanin yara da ƙananan yara da mata to an zubar da jini ne yawa kware da gaske to a nan lokacin ne aka ce a lokacin ne mutane aka ja hankalinsu yaji yazi mala yake um ya ga nemi yazi ya nemi mutane su doki ba baya ko kuma shi Abdullahi wannan Abdullahi bin Yazid din shi yake a zuwa imam mubaya Abdullahi bin Zubair kai shi ma Yazid bin Muawiya ne ba imam mubaya yaji wannan Abdullahi bin Yazid din da muka ji hadisin sa yanzu shi ne ya faɗi wannan magana yake cewa ina yake ya wallahi ba wanda bayan annabi alaihi salatu wasallam yace ba wanda kuma yaji bi kowa duk mu baya yace na riga na yi na yi wa wannan shi wannan yawa idai wannan wannan shi ne da jiki na bai yawa yawa to shi ne yake cewa daga ciki ne ko to a daidai lokacin ne sai suka yi abubuwa suka faɗi to sai ba da shawara cewa shi Abdullahi ibn ibn Yazid nan ya zama amir na mutanen Lansarawa mutanen Madina Abdullahi bin Zaid ya zama komandan mutanen Madina Abdullahi bin Mutai kuma ya zama komandan Qurayshawa Maqil bin Sinan ya zama al-Ashja'i ya zama amir jima na al-Muhajirin Abdullahi da Abbas yana rayi lokacin yana jin wannan sai ke talafatu umara jagorori har uku yace halakar kauma yace wallahi mutane sun halaka yace jagorori har uku to da mutanen Madina suka tuɗe Yazid bin Muawiya to sai shi wancan musulmin bin Uqba din kawai ya ci gaba da yakin sa to a lokacin ne game da muka faɗa a baya an zubar da mutane ne yawa har aka kira yakin da waqa'atul azima ko kuma ake ce maka mata waqa'atul harra abin da yasa ake kiran ta da wannan harra din gurin da yake da tsakuyoyi tsakuyoyi masu kala kala bakake da jajaye kuma ga zafin rana rana ta kada sai ta ake kiran ta waqa'atul harra guri ne da ba za ka iya da takalmi ma sai ka ji a jikinka to sai yake cewa waqatul harra to shine lamma kana zamanin harra lokacin da aka yi wannan harra din adahu atin sai wani mai zuwa ya zo mar faqala lahu sai ce da shi inna buna hanzala yubayi'u an-nasa al-maut Abdullahi bin Hanzala yana cikin hankalin mutane cewa su zai mu baya akan ko a mutu ko a yi rai amara wa Abdullahi dan Zubair baya a yaki shi ya bibi فقال سيدي عبد الله بن زيد يتي لا أبايع على هذا لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي ني كم والله ba wanda zan kare mubaya akan mutuwa an ba annabi ba bayan Allah kun ji baya wa kowa mubaya ko a mutu ko a rike annabi fa atajiru ya ulil absar saboda haka annabi kawai ake baya akan mutuwa amma akan wani a doran kasa saboda wani abu daban karka zoma karka zoma saboda haka sai ce wajibi ne a cire waɗanda ake ganin suna da matsala ta fitina kuma kar a bi su wajen fitina a ce za a yi yaki tare da su fa'ida ta farko kenan sannan sahabbai suna yin yaki ne don ɗaukar kalmar Allah ba don ɗaukaka cutar wani ba ko wasu babu tahrimi ruju' al-muhajirin ila istidan wa qadihi babu da yake magana akan haramcin al-muhajirin su dawo don zama a garin da suka fita dan Madina yanzu dan Makka kai kawai ya dawo yayi jira da Madina ya dawo Makka wannan haramun in dai ba ubanni aka baki ba an salamata bin al-aqwa an karbo daga salamata dan aqwa ya dawo maka da zama nake bibi ba yazo ba yace annahu dakhala ala al-hajjaj salamata bin al-aqwa sahabi ne wata rana ya shiga gurin hajjaji ibn yusuf sakafi eh ya shiga gurinsa lokacin shi kuma shine wali jagora a hijaz bayan kashe abdullahi dan zubair kun san ajaji sai da kai kai sai da kaji ya salam to me faru fa qala ibn al-aqwa da ajaji ya shiga gurin kalamatu ibn al-aqwa sai ya kai dan aqwa irtadaka ala aqibaika shikenan kai rida akan daga daga ta juya baya abun nufi ayyukanka gaba ɗaya wato ya kin lalace domin an yi hijira an tafi maka ka dawo kuma madina ka dawo maka kai an tafi madina ka dawo sai ce da shi ka yi ridda domin ka fita daga madina bayan ka yi hijira daga gare ta sannan kuma ka ka kuma dawowa ka fita daga makka ka kuma dawo mata sai ce da shi ta'arabta kalma ce daga al'arab an gane ko yawa shikenan ka koma yanzu kai ba sahabi bane sunanka balaraban kauye kaga ko ai devotion din yayi yawa ce kai ba ta'arabta yanzu sunanka balaraban kauye ba sahabi ba in ji hajjaji kala la yace da ka taka ji ba haka bane in ji kalama bin al-aqwa ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم yace annabi alayhi salatu wasalam azina li bil badwi yace annabi ne umarce ni je in zauna a kauye domin rabada da yake bitan rabada ya je zauna da umarnin annabi yake ai kun ga to akai bayan nan mun faɗa a wani karatun mu a baya cewa shi yana cewa da ka kaura ciwo fitina ya tafi rabada can kauye ya zaman sa har ya auri wata mata ta haifa mata ƴaƴa wajen 20 sai dabda saboda zai rasu kuma ya dawo ya rasu an saboda haka shine hajjaji yake maguri shi hajjaji ta biyu mun faɗo kalma hajjaji cewa karatun mu na lahadi akwai malaman da suka ce ba ba tabi'i bane ba ne dalili suka ce Allah ya ce wal ladina tabauhum bi ihsani Allah yana yaban wanda suka bi annabi ne an sahabbai da kyautatawa sai suka ce doji kuma ba bi ihsani ne bi ba to kun ga Abdullahi dan Zubair ya kai shi lahira akwai malaman da suke kawo wannan cewa shi ba tabi'i bane sai dai zama tabi'u tabi'i shi ma in aka je aka bi bagana bi aka gabe ba a kuma ba shi wata lamba ai jaji ya ga ta kansa ko a tarihi an ta rubutu wasu ce kaza wasu ce kaza amma dai a musulmi ya mutu eh a musulmi ya mutu ba kai za ka ji wuta ba ruwanka eh yawa eh a musulmi ya mutu irin wannan ai kaga hadisin riyadu salihin ai shi ma sa'ad bin abi waqas ai ya rika jin tsoron kai ya mutu nan da ya rikin lafiya a a Madina ai ya rika jin tsoron kai ya mutu an kun tuna hadisin ko Allahumma bi li ashabi jaratan wa la taruddahum ala aqabihim eh wanda annabi yake cewa lakinna sa'ad bin khawla yarsa ko lahu amma ta bi makka hadisin yana da yaro tale sai sai bawa ajaji amsa cewa ya fita ne da izinin annabi alaihi salatu wasallam bayan an kashe sayyidina Uthman ya ga ba zai iya zama ba sai koma rabaza yawa bai koma Madina ba har sai da ya rage kwanaki kaɗan ya mutu Ma'amin shahid a nan shine wato an yi magana akan haramun ne kai hijira ka dawo garin kuma da kabari. Shi ne aka ce shi ya yi hijira ya dawo amma da izinin Annabi alaihi salatu wassalam. Yawwa shine kawai ma'amin shahid. Babu mubaya ba'da fatih Makka alal Islam. babu da yake magana akan yin mubaya bayan an bude maka akan musulunci wal jihadi dai jihadi wal khairi da alkhairi abin da ake so a ga ma nan shine wanda suka yi hijira ba suna da falala ba to bayan fatahu maka an bude maka duk wanda ya yi hijira ya taho ba sunan ka muhajir ba shine kawai karatu wannan title din OON din da za a bayar da MON da ma kowane irin title ne banda shi shi wanda ya dawo yanzu domin gani ya zama gani an fahimta da kyau ko sai da muka samu gani ba ka zo a sai dai a san ba amma babu kai a cikin ahli gani ba wa bayanu ma'ana da bayanin ma'anar la hijira ta ba'da al-fath da annabi yace babu ladan hijira bayan an bude makka an mujaji bin mas'ud mujaji bin mas'ud bin ta'laba bin wahab bin a'id bin rabi'a bin yarbu bin sammal bin auf bin muri'in kaifi umrul kaifi bin bahda bin sulaimin bin mansur as-sulami ya zauna a basra Abu Usman al-Nahdi babban malami ne da Kulayb bin Shihab wa Abdul Malik bin Umayr da Aslam ko kuma wayannan duk wato sun yi karatu a gurinsa sannan akwai dan uwansa Mujahid ya riga shi musulunta lokacin da aka yi jama'a an kashe shi a wannan ranar an gane jama'ar ko sabanin na Aisha da Sayyidina Ali yana tawaga Sayyidina na Aisha to a lokacin aka yi wadi ma'bad wadi usman an-nahabi an mujashi bin mas'ud qala yace inda laktu bi abi ma'bad mun tafi ni da abi ma'bad ila nabi sallallahu alaihi wasallam li yubayi'ahu ala al-hijra mun tafi gura annabi don neman mubaya akan hijira qala yace magati al-hijra ai hijira ta riga ta kare ta shudi in dai ladan hijira kake so yanzu babu sai dai a nemi wani abu li aliya magatul hijratu li aliya hijira ta shuɗe ga ma'abotanta ubayyahu ala al-islam wal jihad an gane ko eh wato zaman mubaya'a ne akan za ka yi za ka yi za ka yi za ka yi mubaya akan musulunci da jihadi tambaya akai mata yace falakitu aba ma'bad sai na haɗu da abu ma'bad fa sa'altu in ku kalli zancen da kyau cewa ya ni da abi ma'bad mun tafi gurin annabi alaihi salatu wassalam dai shi abi ma'bad din yayi wa annabi mubaya akan hijira sai shi ya ba ki amsa ciwa mujahid bin mas'ud yace da shi magatul hijira li ahliha ai in ba ka je yanzu gurin annabi alaihi salatu wasalam in hijira sun tafi da ladan gaba daya to sai shi ya tambaye shi jiwa shi Abu Ma'bad sai yace da shi wato ubayi awwal al-islam wal jihad kana nufin idan naje ban da ladan hijira idan naje mubaya da zan mazamman ne akan musulunci da kuma jihadi falakitu aba ma'bad wa ta'altuhu yace to ana haka sai na hadu da Abu Ma'bad na na tambaye shi an gane zancen kuwa gashi nan mujashi ne bin Abi Abdul Mas'ud da Abi Ma'bad da Abi Usman al-Nahdi mutum uku ne an fahimta da kyau ko yawwa saboda haka yanzu mujashi da Abi Ma'bad da Abi Usman al-Nahdi shine masu tattaunawa tun da hun jawa fa lakitu abama hakan fa sa'altu fa qala sadaqa mujashi afwan mujashi bin mas'ud da abu mas'ud na hadisi suke tattaunawa wanda aka hadu da shi a karshe shine abu ma'abad shi abu mas'ud na hadisi abu usman na hadisi yana so ya tabbatar da abinda mujashi ya ga mai cewa yanzu idan yaje yi mubaya'a ko yayi ba shi da ladan hijira sai dai ladan jihadi da musulunci to dan ya tabbatar da zancen sai ya tambayi mujahid bin mas'ud sai yace da shi shin falakitu aba ma ba na bi da abu ma ba fa ta'atu fa qala sai yace sadaka mujahid abu ma ba ya hadi da yace kaji abin da mujahid yace da ni cewa idan na je ne wa annabi muwaya'a akan wato hijira sai yace in ma nayi ba kai ba sai abu mabad yake da shi ai abin da mujahid ya gaya ma ibnu mas'udin gaskiya ne yanzu gaba ɗaya gari ya zama na musulunci abu mas'udin na usman nabi shine ne so ya samu wannan ladan na ne na hijira saboda haka shi kuma suka tabbatar mar da cewa idan ma kai yanzu sai dai ladan jihadi da musulunci shine fa na kito aba ma'abad na hadu da abu ma'abad fa sa'altu na tambaye shi fa kana sai yace sadaka mujahid abinda mujahid ya ga abu usman nabi gaskiya ne cewa yanzu babu ladan hijira to ba annabi ya ce la hijra ta ba'dan fathi ya hadithin nan ana bin mas'ud ibn abbas radiyallahu anhu ba aka zo daga abdullahi da abbas Allah ya kara musu yadda kare yake kana nabi sallallahu alaihi wasallam yawma fathi makka annabi ya faɗa ranar da aka yi fatahu makka yace la hijra ta babu ladan hijira an gane ko yau waje ne ladan musulunci da kuma jihadi idan kai walakin jihadin waliya annabi yace ba za ka samu wannan ladan ba ba za ka samu ladan jihadi da niyyar ka na cewa ina ma na samu dama ni ma an yi hijira da ni za ka samu wannan ladan amma babu ladan hijira shi ne da an ce al-muhajirun wal ansar to babu kai shi ne abin da ake ce wai zakkun firtum idan aka ne muku fito yaki haka dai babu ladan hijira amma aka ne muku fito jihadi fanziro ku fito da gudu sai ku samu ladan jihadi amma babu da hijira shi ma dai hadisi yana da alaka da babu sosai aw lam numakil law maharaman aminan ko yuqiba ilayhi kamarat kulli shay'in rizqa min ladunna walakin aktharuhum la ya'lam yawa hadisin yana koyar da mu cewa hijira ta fadi bayan an bude maka da a lokacin da ake gumurzu da ake so ka fito ai ina ce gumurzu kowa yake jin tsoro a lokacin ake so ka fito amma lokacin da gari yayi gari ba wani burki in ka fito kana sai kai wani ba za ka yi burga babu lokacin da ake cikin burgici ake neman ka kuma baka fito ba yawa sana abu na biyu maka bayani fa tawo maka ta zama garin musulunci sannan duk wanda aka kira shi zuwa jihadi wajibi ne amsa wai idan sun filtum ban fiyo in dai aka kira ka sai ka amsa yau in dai ba mace bane kai ko yaro ko tsoho ko wanda aka wa wato uzuri ana bi shahid al-kudri radiyallahu anhu anna arabiyyan abu shahid al-kudri sa'ad bin malik bin sinan kenan yace wani mazaunin karkara da ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alil hijra yayi wa annabi alaihi salatu wasallam tambaya dan gane da hijira me yake anin hijira tambaye da hijira sai annabi yake da shi wai har wannan kalma ce da ake faɗar ta inda tajin wal mau'iza idan za wato ja kunnan mutum ko ai wa'azi shine lokacin da ake faɗar ta Na'am, to sai yace inna sha'anaha shadidun. Kai ai al'amarin hijira da kake gani, ai sha'anul hijrati wal qiyamu bi haqqi hadina sha'anaha shadidun. Ai abu ne wato mai karfi mai tsananin gaske abu ne da la yakdi aw qiyamu biha illa al qalil ba wanda zai iya yin cika mata hakokin ta ba mutane kadan ba ita hijira da kake ganin ta shine inna sha'ana hasididu al'amarin ta babba ne fa halaka min iblis tu'addi sadaqataha kaga al'amarin hijira babba ne abin nufi ya riga ya shuɗe ba tunda baka samu wannan rabon ba ba za ka koma wani abu da za ka samu lada a kansa kawai a kautar da kai da kanka ya ka ce fa halaka min iblis tu'addi sadaqataha kaga kana da raƙuma da kake fitar da kansu a kautar da shi daga wannan zancen domin ba wata hijira da za a kuma yi nan gaba bari a nemo ma abin da ake cewa ka kwace wa yaro alawa ko kwace ma wani abu hannu to ba shi abin da ya bi ko ba shi makofi dan kada ya ɗebi kasa ya to shi tunda babu hijira yanzu sai ce da shi kawai lada kake so kuma lada yake so fa Allah ka min ibilin tu'addi sadaqata da annabi ya ga yanayin da yake kaga kana da raƙuman da kake fitar da zakar su kana na'am yace eh sai annabi yace da shi fa amal an gane ko fa amal min wara'i bihar je ka ci gaba da aikinka a bayan koginta a ci gaba da kula da dabbobinka lan yatruka min amalika shay'an an gane ko babu abin da zai tawaye daga cikin ayyukanka abin jiki in ka je ka kula da shi lokacin da kayi ya zo ka dauka ka bayar to zaka ci gaba da samun lada amma magana ne da aka hakura da wannan magana ka hakura da wannan magana eh fa inna allaha lan yatruka min amalika shay'an ai lan yanqusa min thawabi amalika shay'an Allah bai tauye ladan komai aikin da kai na alheri ba amma dai hijira ayi hakuri na ya zo tira ne kam saboda haka wannan hijira duk yadda mutum yake san Allah yanzu na dan hijira ai ba wani abu da za ka yi yanzu a duniyar nan duk yadda za ka ba Allah a kirka kiranka da muhajir sai dai almajiri yawa amma ne muhajir ko me za ka yi wa Allah a duniya abin da ake so ko ya faɗa kenan ba za ka taɓa samun title din ba shi yasa karatunmu na ranar Lahadi kamar yadda nake faɗa wannan title din da ake bawa sahabbai abu ne mai girma wani sakataren mukamin bai da harkar sai sai zo yana rubuta a kansa da shi yana rubuta da shi sai kalle shi shi wanda yake kan sai ya kai wani ya gaya maka baka san na zama dakta ba ya rubuta sunan ka gaya ba sai baka san na zama dakta ba sai ya ai ba a rubutu an aiko min ba ba ya rubutu an aiko mana ba kuma gaskiya ne shi bai sani ba wai fada zai mana dan bai zai rubuta sunansa gaya sai ce ba rubutu an aiko mun ba to kaga a duniyance mutum yana kyamar ka koye masa aikin to ina ga sahabbai shi sa duk inda aka ce albadari ka girmama kalmar za ka zo gurin abu mas'ud albadari za ku ga sai da ga ma albadari ne amma mazauni ba wanda yake da taikin din cewa la Allah la tala ala ahli badr wa qala amalu ma shi ito Allah ko mai girma tunubu ne yanzu ya baka OON ko ya baka wani abu in ba a sa ba za ka ji dadi ba Isa kullum muke so aka ce sahabi al-Badri radiyallahu anhu an gane duk wayannan taikin sun a daina wasa da su ana Aisha in ka zo biya hadisi suna samun tashi na yara ni ko biya yara hadisi nake a islamiya an abdullahi bin umar zai ce radiyallahu anhu sai ce ku jara radiyallahu anhu ba su bi ne da abdullahi din da babansa domin su gane akwai kima da martaba ta wayannan wannan radiyallahu anhu din babban tashin ne babban tashin ne saboda haka a daina wasa da shi ana matan da shi daga dakta ana tsara ma associate professor sai daga an koma an cire wancan din ya koma associate su ko wannan Allah ne ya kalle su gaba ɗaya ba certificate ba na zama emeritus ba na shiga aljanna na shiga aljanna ya kamata ka rika girmama title din a rika girmama shi wayannan su ne fa to kaga wannan hadisin yana nuna mana wajen tsin fitar da zakar raƙuma idan sun kai nisabi raƙuman ka suna kaiwa biyar za a fara zantar nisabi su ba yawwa sannan wajibi ne mutum ya hijira ya bar garin da ake takurawa idan babu ba zai yi musulunci ba isa muke faɗa yanzu kaf Najeriya duk wanda ya hijira ya bar wani ya koma wani gari ba hijira ya ba domin a Najeriya ba a gashi yanzu a wata kasar bai yanzu ba za a yi karatun nan ba wallahi a kasashen larabawa wannan karatun yanzu yanzu ka ga duk inda muka ga ba yau mu yi gobe mu kuma wani didi a kasashen laraba akwai yadda ba su da wannan yancin to wasu kuma za a ce ku je ku yi amma ku yi ku ku iya ku ku kunna lasifika ku ku za ku haka ba duk ba su da wannan yancin to kaga yanzu wani ya zo daga Najeriya ya ce wai zai bar Kano ya koma wani daji ya hijira har ya kake yi wallahi domin Najeriya da yake darul Islam tana da yanci karewa ma yanzu a wanda zai zama ma wanda bai karanta komai ba ma zai iya kunna rajibi kasa a tsakiyar titi ya faranta kuma to kuna kallon yanzu yan wa'azin tv kowa yanzu zai zo a ba tsakiyar tv yanzu kana shiga kofar garin jahin ba ya za a ta kar da wani ya kunna katuwar motarsa da rediyo yana ta janyo misali ya kunna yana sai da magani kuma ya kunna wani yana ta wa'azi a cikin motar a kasashen laraba ba kai take wannan ba na to kaga mu darul islam babu kaifiyati bai akin nisa babu da yake magana akan kaifiya ta yadda wato ake yi wa mata mubaya'a idan mata su za su miƙa wuya ya suke miƙa wuya kun ga asali annabi haka yake yi da hannunsa ai ko ta bai su zuwa bai ake da zuwa haka karke wani ya zo ya dora hannunsa wani ya zo ya dora su dubu ɗaya ɗari hudun nan sai da annabi alaihi salatu wassalam ya tsaya kowa ya miƙo shi talaba ta bin al-akwa ba sai uku ya dawo ya je layi ya kuma dawo ya kuma bin layi sannan bayan nan ya gama yake wa hada ne Usman bin Affan to saboda haka baya nan akan da dama za a yi yakin kuma annabi ya tsora hannu yake wannan nasa ne saboda haka yana cikin yan bayani da zuwan walau kari al-kafiru an gane ko saboda haka wannan shi ne to sai ya ra Aisha radiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga Nana Aisha Allah ya kara mata yadda matar Annabi tsira da aminta Allah ta tabbata gari kala tace kanatil mu'minatu mu'minai mata sun kasance idan hajarna ila nabi sallallahu alaihi wasallam sun suka hijira zuwa ga annabi alaihi salatu wasallam su ba sun hijira yi in suka hijira suka ba annabi zuwa makka zuwa madina yamtani yamtahinuhunna annabi yana gwada al-imtihan jarabawa sai annabi ya jarrabe su yaqulu Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa ga jarabawa da ake musu يا أيها النبي يا كي ولا النبي إذا جاءك المؤمنات إذا مؤمني ما تاسك دوما يبايع أنك ذاتي مهاجرات كي أو واتو دني هجرة إذا سك ذاتي ما هجرة فامتحنوهن الله بقى فكين سركي يجي تولن لك ودر كودر أجربه su a cikin jarabawar sai an gwada ya jaraba take shine idza ja'aka almu'minatu yubayyi'unaka ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yushrikna wa la yuzina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bi budani yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wa la ya'tinaka fi ma'rufin wa bayyi'uhunna wa sajjilahunna wannan ita ce fadahiluhunna din cewa ya kai wannan annabi duk lokacin da wata ta zo ba a cikin mata mu'mina da Allah ya ce kaga umarni aka baki ban ka inuhunna lalle ku bada to na farko yubayi anaka ala Allah yushrika na billahi shay'a duk matan da ta rushe sai ma bubaya akan cewa ba za ta yi Allah shirka da komai ba shine abu na farko na biyu wala yushrikna ba za ta yi sata ba sata kuma dauka abun miji bai sani ba musamman abinci dan sanyi an fahimta da ke ko sata wani wani malamin mu yace mana in yana babu misali akan wannan yace wata mata ta zo irin matan nan da zaka ga kawai ta zo wuce ta yi tambayi gida daya ta zo wuce ta la nan ba la yanzu wanda ne kaza kawai sai aljanna kawai sai shiga suna shiga sun gama gaisa da matan gidan za ta fice akwai mata a zuwan nan kaburin yawo saboda haka sun gama gaisa za ta fice suna ta yaka kar gida irin kasan sai ai awa ɗaya ana jira kuma aka fito za a tabo sai a ƙara wani tauraya sai an yi tauraya ta kar gida ko bakin kofa Tanzu ne na? To bai zan saba da shi. Oye to, to gani wato sun ma bushe nan wayo kenan. da ba ta sanin ba na baje wai nan yana cewa sun ba da kisu mata cewa bayan sun yi kullu kullun su wajen awa daya to bayan an yi sallama ya tafi to da an zo ba shi ko ba sai a kuma haduwa to an ba da shi shi already ya tafi kai amma ya jaja shi ne sun za su dora wani abun ba a ya su dora to ka ga yake ya kara kunna to maybe wanda aka ya gama mai contract din ne da wani ne ya dawo tunda ba zai dawo waje da gida saboda haka an gama wannan ana tsayin kawai za ka tafi tana biyo a cikin gaske ba ana kaka tumatir manya manya la la ka samu wannan tumatir take a kullun sai mu an kama mana wannan tumatir manya manya da ita zan ai mu ba ba rabo da shi kuma ƙarya take tumatirin mai gidan ne ya fita yace ai man biya sai dawo karfe kaza dan mu lokacin of guide dawo to shi ne kawai take ko kira zo kudin kenan ba ka bayar idea akwai wani kafinta ake yana sama yana ta aiki yana jin saboda haka ta tafi mai gida ya dawo yana dawowa da rana zai ta abinci ce na take wallahi dan ce bane na rasa a je kafinta nan ya kudu shi ma yi wa yake ji yake kaji tinan ya yace kawai ta je wata jigo ta diba da waka ya kaga kuri yace kaji tinan ya zo da haka ina ga mutai a nan sati mai zuwa ai an ce an ce lokaci yayi sati mai zuwa sai mu fara ba abubuwan da muka faɗa ne me ya faru Ahmadu me zama akwai za ka yayi za ka to ka zo da wuri bane eh sai sati mai zuwa eh insha Allah abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure Allah ya yaje mana duk da dai muna da ragowar lokaci amma tun yanzu za mu fara sanarwa akwai sauran auren malama Zainab da za a yi kai gida Alhaji Abdullahi Gumal za a daura a shashi daga wata za mu faɗa wannan satin sati mai zuwa mai kini domin abu namu ne maganin a kwaɓe mu saboda haka za a daura auren ranar Lahadi ta rana Asabar kai shashi daga wata karfe 11 a masallacin salafiya insha Allah da karfin sha daya to muna ga yadda kowa da kowa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya na eh mun faɗa ji mun faɗa oke ba nan bane amma kare ka eh kare ku akwai wata komanda yana da wata bukata kwai da gaske muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ba shi mafita Allah madaukakin sarki ya kawo masa mafita ya lattaba masa sannan akwai game da muka faɗa alaja sarki soja jiya mun faɗa a karatunmu ko ranar lahadi mun faɗa a karatun masallacin jera cewa Allah ya wayata yau kwana bakwai kenan ya wayata babban yasa rasuwa shida ne yau kwana shida ko ko bakwai to Allah ya mata rasuwa kaka kaka mutum to dan muna fata Allah ya ji kanta akwai Alhaji Aminu sarki ɗaya daga cikin iyaye shi ma kakarsa ta rasu amma ta sha miya gaskiya eh abba an sha miya saboda kuma kuma yan mazan jiya kuma kaka ba ma mahaifiya ba an sha miya to Allah ya je mata Allah madaukakin sarki ya ya sa can tabunan muna roƙo Allah da sunan su dawowa waɗanda suka rage mana cikin iyayenmu da kakanni Allah ya tsara musu tsawon kwana mai amfani Allah ya tsara musu lafiya muna roƙo Allah da sunan su dawowa marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu waɗanda suke yi wa addini hidima gida da waje Allah madaukakin sarki ka agaza mu masu niyya kuma Allah ka taimake su muna roƙo Allah da sunan su dawowa da sufofinsa madaukaka Allah madaukakin sarki waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙo Allah da sunayen ka jawa kasar mu da jihar mu Allah ka zauna da su lafiya waɗannan bayan Allah da suka rasu a Kaduna aka ce wai kuskure ne Allah ka saka mu Allah madaukakin sarki ka karɓi jihadin muna roƙo Allah da sunayen ka jawa da sufofin sa madaukaka irin wannan tausayi da ake cewa yana fadawa kamar yadda suke faɗa muna roƙo Allah ya kare mu idan ma ya zama dole zai faru Allah mai da shi kan muna roƙon Allah da sunayen sa jawawa da sufofin da madaukaka waɗanda aka yi raunuka daga ciki Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka wa waɗanda aka kashe Allah madaukakin sarki mu kuma ka kare domin idan ana sakaci da irin wannan kamar yadda wasu musulmi ba su gane ba wawaye shine in an gwada a kansu yanzu an gani to za a ta zuwa mu kanmu a wannan karatun babu da mafita da sai ko a wace tsautsayi ne ko kuskure ne saboda haka wato sai ka rasa wace irin kasa kake kuma yanzu fitowa za a yi an yi mai wahala a bada hakuri ba za a biya biya ba wanda wajibi ne abin da ya kamata a biya su biya eh bayan an fito an jajanta kuma a biya biya amma Allah ya kabar abun haka haka za a yi dai a cikin jama'a tun gwada yanzu sun gani to sai a kuma yi a wani gurin a cikin kuskure muna roƙon Allah ya saka mu Allah ya yafe musu waɗanda kuma wa suke da rai kuma Allah ya tsaga kafadin اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع ذاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين يا الله آمين